بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da miladiyya Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan majalisi muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya yi mana jagora ya sa abin da za mu karanta ya zama sanadiyyar tseren mu duniya da lahira muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin abin da za mu karanta ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana jagora ya yi mana albarka baki ɗaya muna miƙa kokon baran mu zuwa ga Allah tabaraka wata'ala da ya jagorance mu ya yi mana gamdakatar a cikin abin da za mu karanta ya kare mu daga zamiya ya kare mu daga riya ya kare mu daga kuskure ya kare mu daga ganganci Allah ya mana albarka malam yace du'aul awliya'i was salihin al'ada ta farko ibadar tasu yuriduna shafa'atahum inda Allah wai abin da suke nufi shine suna cewa ai su ba roƙon su suke yi ba abin da suke nema suna neman ceto ne a wajen su in an je gaba ga Allah dan tashin alkiyama abin da suke nema wai suna so su kama kafa da su ne don su isar da su zuwa ga Allah saboda su samu ceto a gaban Allah su samu alfarma a gaba ga Allah a ranar tashin alkiyama lizannihim annallaha yuhibbu zalika suna raye cewa a jikinsu suna tunanin kamar Allah yana son haka din suna tunani ko suna zaton kamar hakan abu ne mai kyau suke yi kamar hakan suna yin wani abu ne wanda Allah yake so wa annas salihina yuhibbunahu suna kuma tunanin cewa ai salihan bayi suna son wannan ɗabi'ar suna son wannan al'adar kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah Allah ta'ala yace wa ya'buduna min dunillah suna bauta mu wasu koma bayan Allah ma la yanfa'uhum suna bauta mu abinda ba zai amfanar da su ba wa la yadhurruhum kuma ba zai cutar da su ba ba zai iya mallaka musu wani amfani don sun bi shi ba ba kuma zai iya mallaka musu wata cutarwa don ba su bi su ba wa ya ƙuluna Allah ya ce ƙarshe har ka ji suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah suna cewa wai waɗannan su ne masu cetonmu a gaba ga Allah don tashin alkiyama suna cewa waɗannan su ne za su tsaya mana su ne za su cece mu a gaban Allah ranar tashin alkiyama idan mun je gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala to su ne waɗanda za su cece mu Allah kar yi mana azaba to a nan ayan za mu fahimci wani usulubi da Allah ya amfani da shi shi ne Allah ya ce wa ya abudu na min dunillah ma la ya wato a bisa tsari na larabci in za ka yi magana da mutum to kana masa amfani da lamiri ne na man man shi ne larabawa suke cewa lil'uƙala ana amfani da shi ne don a yi ishara zuwa ga mutum mai hankali amma in aka ce ma to mara hankali kenan sauran dabbobi da sauran abubuwa mara tare lighairil uqala kenan to da ya kamata Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi man la yadurruhum suna kiran waɗanda ba za su amfani da su ba ya kamata ya yi amfani da wato ismul mausul na mutum mai hankali amma sai aka yi amfani da mara hankali kamar ma a nuna maka wannan salihai da waliyai da kuke kiransu in dai a ɓangaren ceto ne da kuma isar da ku gaba ga Allah to ba su da wani amfani ba su da wani amfani ma la yadurruhum wala yanfa'uhum ba sa iya mallaka muku komai ba kuma sa iya cutar da ku wa yaquluna zaka ji suna cewa mu abin da yasa muke bauta mu waɗannan ba wai bautar tasu bace bautan da muke yi ba su muke bauta muwa ba a'a haula'i shufa'auna inda Allah su ne masu nema mana ceto a gaban Allah abinda muke so a wajensu in kun ji mun kira waliyi ne ko mun kira salihin bawawa ne to bautar ba tashi ba ce bautar ta Allah ce amma mun biyo ta hanyarsa muna so ya isar da ita zuwa ga Allah muna so ya matsar da mu zuwa ga Allah ina fatar muna fahimta da kuma faɗin Allah da ya ce wallazi da takhazu min dunihi awliya Allah ya ce waɗanda suka riki wasu ababe wasu majibanta koma bayan Allah zaka ji suna cewa ma na abuduhum ba komai ya sa muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su matsar da mu kusa zuwa ga Allah matsayin mu a wajen Allah ya ƙara matsawa kusa albarkacin me albarkacin waɗannan salihai da waliyai da muke bauta musu a duk inda mutum yake a ko'ina yake in ya kira ni Allah ya ce zan amsa masa zan amsa masa in ji Allah Allah ya ce a duk inda mutum yake zan amsa masa su kaga kenan ashe kuskure ne wani ya ce yana bauta ma wani ne da nufin wai wannan wani ya kai shi kusa da Allah ko kuma a sanya masa a ransa ya ji cewa shi bai kai ya roƙi Allah ba sai dai wani ya roƙa masa Allah saboda haka shi sai ya roƙi wani wani kuma ya roƙa mar Allah to Allah shi ba haka yake ba domin da wanda kake masa kallon waliyin da kai duk a wajen Allah kuna matsayin bayi ne duk sunan ku bayi in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda Allah ya ce duk wanda suke sama da wanda suke kasa ran tashin alkiyama za su zo gaban Allah ne a matsayin bayi kowa bawan Allah ne sai dai Allah yana fifita darajar wasu akan wasu kamar yadda kusancin wasu da Allah ya fi na wasu wannan shi sa babu laifi mutum yana da bukata ya ga cewa kamar gawa ne da yake kyautata masa zaton cewa yana kusa da Allah ya sanya shi ya roƙa masa Allah ya mishi addu'a amma ba wai ya ji ransa cewa wai Allah ba zai karbi addu'an ba har sai ya bi ta hanyar wani ba mamaki akwai wani da wani suna wasu wajaje daban-daban wanda ba su san wanin ba kuma su ma suna roƙon Allah kuma Allah yana yi Allah yana amsawa yana karba to kagan aka ce sai an biyo ta hanyar wani to su sauran da suka roki Allah ba ta hanyar wani ba Allah ya karba su kuma yaya saboda haka wannan mummunar al'ada ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki mutanen jahiliya akai shine hada Allah da salihan bayi wajen bauta وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم malam yace wannan ita ce mafi girman maslaha mafi girman mas'ala mafi girman al'ada memuni wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaki mutanen jahiliya akai fa ata bil ikhlas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zo da ikhlasi shine tsarkake ibada ma Allah shi kadai wa akhbara annahu dinullah ya kuma tabbatar da cewa tsarkake Allah kadai ta Allah da bauta wannan shine addinin Allah allazi arsalallahu bihi jami'ar rusul wanda Allah ya aiko dukkanin manzanninsa da shi Allah ya aiko manzanninsa gaba daya su zo su bauta masa shi kadai kada su hada shi da kowa a wajen bauta وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص النبي صلى الله عليه وسلم يزود بياني كما akan cewa Allah baya karban wani aiki sai aikin da ya zama tsarkakakke don shi kadai Allah ba a masa tarayya da wani a cikin aiki kuma Allah ya karba duk aikin da Allah zai karba to sai aikin da ya zama tsaftatacce tsarkakakke keɓantacce don Allah shi kadai daga sanda aka yi tarayya ma Allah da wani a cikin aikin to Allah bai karban wannan aikin wannan aikin Allah bai karban sa wa akbara anna man fa'ala mastahsanu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan cewa duk wanda ya aikata wannan abin da mutanen jahiliya suke masa kallon abu mai kyau din shine hada Allah da salihan bayi da waliyai wajen bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna to Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar makomansa kuma wuta saboda yayi shirka Allah kuma dama yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu nar wa ma lizzalimina min ansar Allah yace duk wanda yayi ma Allah shirka to ya kwanda sanin cewa faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar makomarsa kuma ita ce wutan jahannama wa malil zalimin min ansar Allah ya ce azzalumai ba su da wani mataimaki ko wani majibanci koma bayan Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ba zai taimake su din ba ba zai jibance su din ba saboda sun je gaban Allah da shirka saboda haka duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to makomansa wuta haramun ne ya shiga aljanna Allah ya tsare mu wa hadhihi hiya al-mas'ala allati tafarraqa an-nasu min ajliha bayna mu'minin wa kafir malam yace wannan ita ce mas'alan da ta sanadiyarta mutane suka kasu kashi biyu wasu suka zama muminai wasu suka zama kafirai ta wannan mas'alar ana ake tantance wani mumini ne wani kafiri ne wa inda ha waqa'atil adawa akan wannan mas'alar ne kiyayya da adawa ta faru tsakanin kafiri da musulmi ba kauna ba soyayya la tajidu qauman yu'minuna billah واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم Allah ce ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar alkiyama suna ƙaunar wanda ke yaƙar Allah da manzansa ba, ko da kuwa iyayensu ne, ko da ‘ya'yansu ne, ko da mazajensu ne, ko da matansu ne, ko da ‘yan uwansu ne. Saboda haka tsakanin musulmi da kafiri babu kauna kaga Allah ya siffanta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ashiddaw alal kufari ruhama'u bainahum suna da tsanani da kaushi da kafirai amma suna da tausayi da tausasawa a tsakaninsu amma tsakaninsu da kafirai ba ba tausayi Allah kuma ya dama ya ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum gilza Allah ya ce ya ku masu imani waɗanda suke kewaye da ku na kafirin nan ku yaƙe su su kuma samu kaushin hali daga wajen ku to a nan yaƙansu da kautata musu ana yi ne don ramawa in sun fara amma in ba su fara ba to ba a taɓa su da haka karin mutum ya ji cewa Allah ya ce ya ku masu imani ku yaƙi kafirai ta ce to ai a kasuwar mu akwai inyamurai akwai kafirai gobe da safe za mu yi hayya alal jihad a kansu idan sun yaƙe ku akan addini suka ce ba za ku yi addini ba to nan ba a barin su amma ana zaune kalau ana zaune lafiya to ba wanda ya sa ka ɗauki makami akan kafirai sai in su sun fara Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhum in sun yaƙe ku Allah ya ce to ku kashe su in sun yaƙe ku ku kashe su amma in ba su yaƙe ku ba to wannan ba ruwanku da su amma dai tsakaninka da kafiri kan to babu kauna ba kauna ba mamaki alaƙa ta zamantakewa alaƙa ta zama a gida alaƙa ta zama a unguwa alaƙa ta kasuwa alaƙa ta wajen neman kuɗi alaƙa ta makaranta alaƙa ta ofis wannan tana iya haɗawa amma haramun ne ka jima ranka kana ƙaunar kafiri a ranka ballantana ma ka ji cewa kana ƙaunar kafiri sama da yadda kake ƙaunar musulmi Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ko da wasa kar kafirai kar mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya koma bayan uwansu mu'minai kar wani ya je na son kafiri haka a bisa wannan matsalar da annabi ya zo da ita akan cewa a daina bautan salihan bayi a daina bautan waliyai a nan mutane suka kasu kashi biyu wasu suka zama kafirai wasu suka zama muminai a nan aka samu adawa tsakanin kafirai da muminai wali ajaliha shuri aljihad malam ya ce saboda a tabbatar da wannan matsalar ta bautan allah shi kadai a tabbatar da an gusar da shirka a bayan ƙasa sanadiyar haka ne aka shar'anta ma mutane jihadi da haka aka shar'anta jihadi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah Allah ya ce ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai an wayi gari babu burbushin kafirci wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayansa ya zama na Allah har sai an wayi gari ba sauran kafirci so kamar da na ambata a tsari na zamantakewa ta musulunci in ana gudanar da shugabanci na musulunci tsakanin musulmi da kafiri dama babu ƙauna sai dai abin da ake iya yi shine in shugabanci ake gudanarwa na musulunci to ana iya ba makafiri dama ya zauna a garin musulmai amma bisa sharaɗi cewa zai dinga ba da haraji ta sanya masa wani haraji yana biya shine Allah ya ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al jizyata an yadin wa hum sagirun Allah ya ce waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar alkiyama ba sa addinin gaskiya abinda Allah ya halatta ba su halatta shi abinda Allah ya haramta ba su haramta shi Allah ya ce ku yaƙe su hatta yu'tu al jizyata an yadin har sai sun ba da jizya shine haraji fansa kenan an yadi za su ba da shi a hannu ohun sagirun suna kaskantattu haka za su yadda cewa ku daina yakar mu ba za mu yake ku ba za mu zauna tun da shugabancin musulunci ne yake aiki to za mu dinga ba da haraji kaza duk shekara za mu biya kaza duk shekara za mu biya kaza to sai a zauna lafiya da su to a wannan lokacin bai halatta a kashe su ba matukar ba su warware alkawari ba to a wannan lokacin ya halatta a kyautata musu ya halatta a basu sadaka ya halatta a basu zakka Allah ya ce la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim Allah ya ce waɗanda ba su yaƙe ku saboda addinin ku ba ba su fidda ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku ku kyautata musu ku yi musu adalci ba inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci inna ma yanhakumullah waɗanda Allah yake hana ku alaka da su kwata-kwata yake hana ku kyautata musu anil ladina qataluukum fid din sune wanda suka yake ku saboda addini wa akhrajukum min diyarikum suka kore ku daga gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum suka taimaki wasu su fitar da ku daga gidajenku an tawallahu Allah ya hana ku ku jibance su wannan sun yake ku saboda addinin ku ne to ba ruwanku da su Allah ya ce wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun duk wanda ya jibance su a cikin ku to ya zama azzalimi yana cin azzalumai saboda haka ka'ida ita ce in ana zaune lafiya da kafirai ba a taba su ba a taba su amma in sun taba musulmai su sun fito sun ce za su yaƙi musulunci to anan kuma ba a shiru ba a zama a kyale su to nan ne sai a dauko aya fa in qataluukum faqatuluhu faman itada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum don ne muku ta'addanci to kurama da irin ta'addancin da ya muku kurama da irin abin da ya muku in kafiran ma suka zo za su yaƙe ku suna yaƙar ku kuna yaƙar su sai suka ce sun yi saranda sun fasa yaƙin Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah in suka karkata zuwa ga bangaren zaman lafiya suka ce a bar yakin yanzu a zauna lafiya Allah ya ce ku bi su a haka ku dogara ga Allah innahu huwas samiul alim Allah shine mai ji mai gani Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka Allah ya ce ma annabi in ma suka ce a zauna lafiya amma da nufin su yaudare ka to fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe ka Allah ya isar maka huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ne ya taimake ka da taimakonsa ya kuma taimake ka ta hanyar baka waɗannan muminan da suke kewaye da kai wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim inda zaka ciyar da duk abin da ke bayan ƙasa duk kuɗin da ke bayan ƙasa wajen ka hada zukatansu a yanda suke a jahiliya ba za ka iya ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah cikin ikonsa shi ya hada zukatansu to anan muhallin shahid shine malam yace saboda tsaida mutane zuwa ga tauhidi da kuma su bar shirka dan wannan aka shar'anta jihadi dan haka aka shar'anta jihadi daka ainihi jihadi na musulunci shine ana yin jihadi ne don a daga kalmar Allah wani yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajulu yuqatilu shija'a mutum ne yake fita yaƙi saboda ya nuna gwarzantakansa ya nuna jarumtakansa warrajulu yuqatilu hamiya da kuma mutumin da ya fita yaƙi saboda kabilanci damuwansa kawai ya kare kabilarsa ya kare kasansa shine kawai dalilin fitansa yaki sai wace ayyuhuma fi sabilillah cikin waɗannan wanne ne a hanyar Allah wanne ne suke kan hanyar Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta la ilaha illallah ta daukaka to wannan shine a hanyar Allah amma duk wanda yayi wani yaki ba don wannan manufar ba to ba kan hanyar Allah yake ba ba kan hanyar Allah yake ba saboda haka asalin jihadi an shar'anta shi ne ba don komai ba sai don saboda me sai don saboda a tabbatar da tauhidi a kuma gusar da shirka wannan shine dalilin da yasa aka shar'anta jihadi saboda haka wannan ita ce mas'ala ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki mutanen jahiliya akai ya saba musu akai shine hada Allah da wani wajen bauta wannan ina so mu fahimci wani abu daya anan shine malam ya kawo anan cewa suna shigo da salihan bayi a tsakatsaki tsakaninsu da Allah wajen bauta da ibada da nufin cewa su waɗannan su ne za su matsar da su kusa da Allah amma ƙur'ani ya kafurta su to ina kuma ga wanda shi khalisan ya bauta masalihan bayin ne ban sani ba kuma fahimta su wannan sun ce ibadar ta Allah ce amma suna so salihan bayin su za su kai ibadar zuwa ga Allah Allah ya ce wayannan kafirai ne ƴan wuta ne to ina ga kuma shi wanda shi kuma bautan gaba ɗaya ma salihan bayin yake yi roƙon gaba ɗaya yana roƙon salihan bayin ne yana ganin wani salihin bawa ne kuma galibi za mu ga za mu zo cewa waɗanda suka fara bautan gumaka a duniya mutane annabi Nuhu ta inda suka fara samu gumakan shine mutanen kirki ne su bayan sun mutu shedin sai zo ya kawata ma 'ya'yansu cewa ai ya kamata a zana hotunansu amfanin zana hotunansu shine saboda a dinga tunawa da su ana musu addu'a saboda haka sai a zana hotunan su a liƙa a jikin bango a ɗaki a liƙa a jikin abun hawa a liƙa a jikin shago da waɗannan suka mutu jikokinsu da suka zo sai shaidan ya raya musu cewa waɗannan kakanninku ne iyayenku suna girmama su suna mutunta su saboda haka ina ganin abin da ya fi dacewa shine a sassaka mutum mutuminsu saboda kullum an gansu a dinga tunawa da su a sassaka mutum-mutuminsu ta waɗannan suka wuce sai ya nuna wani wanda suka zo bayansu akan cewa abin da ya fi dacewa shine waɗannan ai suna da matsayi a wajen Allah ku kuma bai kamata a ce matsayinku ya kai har ku roƙi Allah ba saboda haka me zai hana duk bukatun da kuke da ita ku zo gaban waɗannan ku miƙa musu buƙatar su kuma su miƙa ma Allah to daga nan kuma da wannan suka shuɗe sai nuna ma bayansu cewa ai iyayenku da kakannin kuma ba mu kowa suke bauta mawa ba in ba waɗannan gumakan ba da haka suka koma bautan gumaka Allah ya turo annabi Nuhu ya musu wa'azi shine suka cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wannan duk sunayen mutanen kirki ne sai kar ku yadda ku bar su ku rike su gagam ku rike su gam to daga nan shine inda ake farawa to galibi zaka ga in ba wanda Allah ya marhama ba tun daga kan annabawa har zuwa ga kan sauran salihan bayi wasu lokutan zaka ga wanda ya dage ya yaƙi shirka a lokacin rayuwarsa sai kaga kuma mutane sun koma suna bauta mishi bukalli kamar annabi isa alaihi salatu wassalam kaga shi manzon Allah yana ma cikin ulul azmi minar rusul yana cikin manya-manyan manzanni lokacin da ya zo duniya buɗan bakinsa magana ta farko da ya fara yi a duniya yana tsumman goyo shine qala inni abdullah sai ce ni bawan Allah ne abin da ya fara faɗi kenan ya zo ya girma Allah ya bashi annabta yayi wa'azi Allah yana cewa laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam wa qala al masih ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum abinda annabi Isa ce kenan ya ku banu isra'ila ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku amma da ya mutu da Allah ya dauke shi ba sai aka koma bi sai aka koma bauta masa shine Allah ya tabbatar mana cewa ranar tashin alkiyama zai tambaye shi yace da shi ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahani min dunillah Allah zai tambaye shi ce kai annabi Isa kai ne kace ma mutane ku rike ni a matsayin abun bauta kuma bayan Allah ni da mahaifiyata qala subhanaka sai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li ana kula ma laysa li bihaq bai dacewa a gare ni in faɗi abin da na san ba da gaskiya a kai in kuntu qultuhu faqad alimta in ma na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu ma qultu lahum illa ma amaltani bihi an ya'budu allaha rabbi wa rabbakum ce ba abin da nace musu face abin da ka aike ni in faɗa musu shine ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku shine iya abin da na gaya musu shine abin da na faɗa musu amma kaga da Allah ya ɗauke shi tare da cewa wasu sun raya cewa ya mutu Allah kuma ya gaya mana wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ya faɗa mana cewa ba su kashe shi ba ba su tsere shi ba bai mutu ba an sanya kamanninsa ne a jikin wani sai suka ɗauka shi suka kashe amma Allah ya ɗaga shi bar rafa'ahu Allahu ilai Allah ne ya ɗaga shi zuwa gare shi kuma zai dawo a ƙarshen duniya shine kuma zai kashe almasihu dajjal so kaga annabi isa kwakwaran misali ne a irin ƙasar mu yanzu wanda za mu buga misali da shi shine a sheikh usman ibn fodi wanda yake karanta littattafan dan fodiyo ya san yana cikin abin da dan fodiyo ya yi yaƙi da shi mafi girma shine shirka shirka amma yanzu fa an koma ana bauta mishi ana roƙon shi an gina mar hubbari masu neman haihuwa da masu neman waye da masu neman waye suna hanya kaga wanda suka yaƙi tauhidin wanda suka yaƙi shirkan kenan yanzu kuma an koma su ake ma shirka da su ake yi ma Allah shirka to inda matsalan take farowa shine daga nan inda mutanen jahiliyyar nan suka fara shine bari mu roki suwa ne sai su kuma su mika ma Allah bukatar to daga nan matsalan take faruwa daga nan ne matsalan take faruwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sa shi wasiɗa tsakatsaki tsakanin bayi da Allah wajen addu'a ba ba ce in za ka yi addu'a sai ka je ka gaya mu annabi annabi ya roƙa ba ba ce haka ba sai dai in kana gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce annabi yi min addu'a Allah ya bani kaza ai ka fi samun nutsuwa akan cewa addu'ar annabi ta fi taka amsuwa amma Allah bai sanya shi tsakatsaki cewa sai ya gamsu kafin Allah ya karbi addu'ar ka ba a cikin alkur'ani za mu ga duk inda Allah yake ba da amsa a kan tambayin da sahabbai suka yi Allah yana sa annabi a tsakiya amma ban da wajen addu'a idan Allah ya ce yas'alunaka anil anfal suna tambayin ka game da ganima sai Allah ya ce qulil anfalu lillahi war rasul ka ce da su ganima ta Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayin game da giya da caca kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas ce da su a cikin giya da caca akwai laifi babba da kuma dan amfani da mutane suke samu duk inda aka ce suna tambaya akan kaza Allah sai ce ma annabi to ka ce musu kaza amma da aka zo wajen addu'a sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina suka tambaye ka game da ni bai ce fa qul inni qaribun ba sai ce fa inni qarib in bayina sun tambaye ka game da ni Allah bai ce ka ce musu ina kusa ba sai Allah ya amsa da kansa kai tsaye kamar ka ce Allah yana magana ne da bayin kai tsaye ba tare da ya sa annabi a tsakiya ba in bayina suka tambaye ka game da ni to ina kusa da su saboda a nuna maka cewa Allah ya kai makura wajen tsarkake kansa shi kadai ake roƙo ba a roƙon kowa in ba shi ba ba a roƙon kowa in ba shi ba sannan maganar da suka yi suka ce ha'ula shufa'auna inda Allah suka ce waɗannan su ne za su nema mana ceto a gaban Allah ka'idar Allah ita ce aiki in kai mai kyau zai baka sakamakon ga koda baka biyo ta hanyar wani ba balma Allah bai sa ka bi ta hanyar wani din ba in kai mara kyau kuma kusancinka da wani ba zai sa ka tsira a gaban Allah ba za ka tsira a gaban Allah ne kawai in kayi mai kyau waman babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aikin sa yayi baya da shi to nasabar sa ba za ta yi gaba da shi ba kasantuwar ni dan wane ne ko na san wane ko ina da alaka da wane a Najeriya yin take amfani amma a ranar lahira ba ta amfani a wajen Allah ba ta amfani a Najeriya ne ake tambayan wa ya turo ka amma a lahira abin da ake tambaya shine me ka zo da shi me ka zo da shi a lissafin hisabi na lahira ba lissafin wa ya turo ka ba lissafin kai candidate din waye a identity ka kadai shine tauhidi in ka je ba tauhidi ka shiga masifa ka shiga bala'i to koda kuwa za a yi ceto a ranar alkiyama wanda ya tabbata tabbas aqidatan ta'alu suna za a yi ceto ran tashin alkiyama wanda in ba mu manta ba a karatunmu na mukafiratu dhunub cikin abin da ke zama silan kankaran zunubi gabawa mun karanta hadda ceto ya tabbata cewa za a yi ceto ran tashin alkiyama amma sharaɗi na ceto su ne sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine wadda zai yi ceton Allah ne zai nuna shi wanda za a ceta ɗin shi ma nuna shi za a yi misali yanzu idan aka ce malam hashim zai yi ceto a ranar alkiyama Allah ya sa sai a ceto malam hashimu za ka yi ceto amma ba cewa za a je ka ceto duk wanda ka ga dama ba sai a nuna maka to ga wani da wani da wani da wani da za ka ceto to kaga kenan yanzu in ni ina da hankali ina son ceto ina sa ran malam Hashim zai ceto ga kuma Allah shi zai nuna wanda za a ceta din to ya kamata in bi kafan wanda zai yi ceton ne ko in bi kafan wanda zai wanda zai nuna wanda za a ceta ya kamata in bi kafan wanda zai nuna wanda za a ceta ne to in ina jin cewa wayannan salihan bayin za su yi ceto amma ba sai da izinin Allah sai ya ba su izini na farko kenan bayan ya ba su izinin su yi ceto sai kuma ya ba su izinin su ceci da wane da wane da wane ashe ceton a wajen Allah ya kamata in nema yasa Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a kace duk wani ceto to mallakin Allah ne mallakin Allah ne shine ka'idan wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceto ba za ta yi aiki ba don tashin alkiyama a gaba ga Allah sai ga wanda Allah ya masa izini sai wanda Allah ya masa izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah yace duk mala'ikun da, da kake ji a saman nan duk yawan su nan ba za su taba yin ceto yayi amfani a gaban Allah ba sai bayan Allah ya yi izini ma wanda ya so kuma ya yarda da wanda da wanda ya ga dama a ceta da haka wadda zai yi ceton to fa za a nuna shi wadda za a ceton shi ma ɗin sai an nuna shi ba da ka bane ana ka da kiyama kowa zai fara ceto kuma ya ceci wanda ya ga dama to ai ba ku ba wanda zai shiga wuta kenan Allah kuma ya tsara la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya tsara kuma akwai yan wuta wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins Allah ya riga yayi tsari cewa akwai mutane da aljanu da yawa wanda Allah ya halicce su ne don su zama kamashin wuta Allah ya tsare mu saboda haka to kaga kenan ashe wauta ce tun daga kan mutanen jahiliya suka fara yi ta hanyar ganin cewa za su bauta ma wasu wanda ba Allah ba da nufin cewa su ne za su cece su a gaban Allah to wannan shine abin da ya ci gaba da dawowa ya ci gaba da dawowa cikinmu har ya iso izuwa ga wannan zamanin da muke ciki har ya iso izuwa ga wannan zamanin da muke ciki har aka koma yanzu ana roƙon kaburbura wanda za mu ji malam a sharhi ya mana bayani akan cewa yana daga cikin wannan cewa mun sa wannan salihan bayin a tsaka-tsaki ne saboda su matsar da mu kusa da Allah shine mutum ya je ya tsaya a bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a in an ce ba addu'a bakin kabarin annabi sai wani ya daura hannu aka ya ce to ga wahabiyawa makiya manzo sallallahu alaihi wasallam annabi bai koyar da kai yin addu'a bakin kabarinsa ba annabi bai koyar da kai haka ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ka kai masa ziyara a kabarinsa abinda ake yi shine ka je ka tsaya a bakin kabarinsa kai masa salati kai mai sallama kai mai salati ka matsa bakin kabarin Abubakar kai masa sallama kai masa addu'a ka tsaya bakin kabarin Umar kai masa sallama kai masa addu'a sannan ka kara gaba amma ka tsaya a bakin kabarin annabi ka yi addu'a wannan ba karantarwar manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wa sallama amma za mu ji malam ya yi mana bayani har wasu idan an yi musu magana ko an ce musu ku daina roƙon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai ba annabin muke roƙo ba muna tawassuli da annabin ne don Allah ya karɓa mana ka'ida kuma ita ce ba a tawassuli da shakhsiyar mutum wajen addu'a Umar ɗan Khabbab lokacin da aka shiga matsatsi na rayuwa, aka shiga fari, aka shiga yunwa da tsadar rayuwa da annoba sai ya kira babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yace ka zo kai mana addu'a yace lokacin da annabi yake raye muna tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da annabi baya nan to za mu yi tawassuli da addu'ar ka kai babbansa ashe kaga ko da annabi yake raye ba da shakhsiyar annabin suke tawassuli ba suna tawassuli ne da me da addu'ansa inda tawassuli da su da shakhsiyansa ai masallacin da suke sallan anan kabarin annabin yake to da sai su je su tsaya bakin kabarin annabi sai Allah albarkacin annabi da ke cikin kabarin nan Allah ka ba mu kaza yanzu kaga wani yana can gebe yace to kaji makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dama wannan ba su san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai taba yiwa ba wanda kullun yake gaya maka kafin kai abu ka tsaya ka ji menene ya inganta daga annabi kuma ka ce wannan shine makin annabi sallallahu alaihi wa sallam so annabi bai karantar da haka ba annabi bai karantar da a roke shi ba nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kwanta rashin lafiyarsa na ajali abin da yake yawan maimaitawa shine la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid annabi yana cewa Allah ya la'anci yahudawa da nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayansu a masalla a matsayin masallatai nana shi tana cewa yuhazziru ma sana'u saboda annabi yana gargadi kar ya mutu ayi abun ayi irin abin da yahudawa da nasara suke yi kullum abin da annabi ke jan hankali akai har Allah ya karbi rayuwarsa yana jan hankali akan fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an zalik kar ku dauki kaburbura su zama wajen sallah kar ku dauki kaburbura su zama masallatai na hane ku da yin haka kar ku yi haka kar ku yi haka saboda annabi yana tsoro har manzo Allah yana addu'a yana cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min duni Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta masa koma bayan kai amma kaga mutane yanzu wannan in ka gaya mu in ka gaya mu wani haka sai ya zargi ka da rashin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci na ga wani clip na Sheikh Abdul Wahab Abdullah na Kano Imam Ali Sunna wal Jama'a a madina ya samu wasu sun tsaya a bakin kabarin annabi suna addu'a ya musu fada ya nuna musu ba haka bane ba daidai bane yana tafiya sai wani malamin bidiya sai ya zo shi ba sai ya sa bidiyonsa yana ce ga makiyin annabi nan ya kori masoya annabi daga bakin kabarinsa da haka ya ce su dawo su ci gaba da addu'ansu malam abdullahi makiyin annabi ne inda annabi zai taso daga kabarin sai ya yake su sai ya yake su saboda sun kauce makarantar wansa gaba daya abinda manzo Allah ya zo da shi shine bauta ma Allah shi kadai shi annabi abinda ake masa shine ba bauta masa ake yi ba bautar Allah ake yi a bisa koyarwansa shine Allah ya ce kul inna ma ana munzir ka ce da su ni iyaka na mai wa'azi ne amma haƙƙin bauta fa wa ma min ilahin illa Allahu al-wahidul qahhar ba wanda ya cancanci abauta masa face Allah shi kadai Allah shine kadai wanda ya cancanci abauta masa annabi nuhu manzon farko da ya fara zuwa abinda Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim abinda Allah ya ce kenan mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa muka ce ka je ka yi wa mutanenka wa'azi tun gabanin azaba mai raɗi ba ta zo musu ba yana zuwa ƙala ya ƙaumi inni lakum nadhirun mubin yace ya ku mutane na ni a gare ku mai gargadi ne mai bayyana gargadi na a fili abinda nazo muku da shi na wa'azi daga Allah shine an i'budullah ku bauta mu Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron sa ni kuma wa ati'un ku yi mun biyayya saboda haka ni manzon ku biyayya na ku yi mun bauta kuma na Allah ne shi kadai ba a bauta mu wani in ba Allah ba saboda ka shi manzoyin an turo shi to ana koyon bautar Allah ne a wajensa ba bauta mishi ake yi ba ana koyon bautar Allah ne a gunsa ba wai ana bauta mishi bane ba ana bauta mishi bane ba roƙonsa ake yi ba ana koyon yaya ake roƙon Allah ne a wajensa to kaga wannan fa kaburburan annabawa suka rika a matsayin ababen bauta suka ba ma bauta musu suke yi ba me suka yi duk inda kabarin annabi ko salihin bawa yake sai su je su gina masallaci a wajen annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka ina kuma ga wanda shi kuma zai isa zuwa ga bakin kabarin ne ya sunkuya yana neman wani bukata a wajensa in ta da'uhu la yasma'u du'a'akum in kun kira su ma ba za su ji ba walau sami'u mastajabu lakum in sun ji ma ba za su iya amsawa ba ba za su iya amsawa ba yanzu don Allah jama'a wanda ya kalli duniyan nan ya ga duk moshere wanda ake a duniyan nan watakila yana da manyan motoci yana da manyan gidaje yana da kudade da yawa amma ya kasa tare kansa mutuwa ya mutu aka je aka binne shi a rami sai kuma kai ne za ka je bakin kabarinsa ka ce ya tare maka wata masifa haɓar ya bar matansa da 'ya'yansa da iyalansa da kowa da gidansa mai faɗi mai girma ya je shiga wannan tsukakken rami da jin daɗi ne kai shi cikin rami bayan da iya ne dole haka za a kai shi dole haka za a kai shi sashe inda a ce akwai abin da zai iya yi makansa da ya tare makansa mutuwa shine Allah yake zargin wasu an zo fita yaƙi sai suka zauna waɗanda suka je suka samu shahada sai da suka dawo sai su waɗannan suke ce ai wane da wane sai da muka ce kar su je dabu za sun mana biyayya da ba a kashe su ba Allah ya ce allazina qa'adu wa qalu li ikhwanihim law ata'una ma qutilu suka zauna suka ce ma ƴan uwansu ai waɗancan da kashe su da sun mana biyayya suka zauna da ba a kashe su ba Allah sai ya ce qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce to ka gaya musu ku din in kun isa to ku hana kanku mutuwa yanzu da su da suka je jihadin aka kashe su suka samu shahada da su da suka zuna ba su tafi jihadin ba waye ke raye a cikinsu duba musu to a shekenan kaga in akwai abin da mutum zai iya yi kansa har ya yi maka to abu na farko shi ne tare kansa mutuwa in har ya yadda ya mutu to shikenan kuma komai ya kare ba abin da zai iya yi kenan kaga shi Allah da yake yana da siffan baya mutuwa shi baya mutuwa shi ba a taba samun lokacin da baya nan ba ba kuma za a samu lokacin da baya nan ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda ke ban kasa zai baci za a samu lokacin da za a wayi gari a ce wane yana nan amma yanzu babu shi wane yana nan amma yanzu babu shi kuma yanzu kowanne yan bidiya in ka kalla za ga duk wani wanda ya kai babba da sunan waliyi in ka je masallacinsa ko zawuyansa sai ga an ware masa wani katon waje an ce nan shine kabarinsa mana tun kafin ya mutu sun san zai mutu da kuma inda za a binne shi amma kuma wanda suka ware wannan wajen ya mutu kuma suka binne shi kuma suna jiran wai bayan sun binne shi a ƙasa ya kasa fitowa ya kasa tashi tsaye kuma suna jiran bayan sun binne shi kuma su dawo su ce shehu ka bani haihuwa yanzu yana iya tunkuɗe bala'i yana ganin aka sa mai wannan farin kyallen aka ɗaure shi sama da ƙasa aka sa shi a cikin rami aka sa kwaɓaɓɓen ƙasa aka sa busasshe aka jera katako da ganye duka aka rufe shi kirif kowa ya hau motarsa ya juya kuma yana da ikon tunkuɗe bala'i kuma bai tashi ba wannan ai labari ne wannan labari ne to tun a duniya ba wanda zai iya maka wani abu in ba Allah ba balle kuma a je gaban Allah a ce mutum ya ce wai wani wai shine wai zai cece shi wai wani wai shine wai zai cece shi sai ga wani abun wato in Allah ya shirin da kai kawai shine sai ka zama shiryayye shi yasa wani malami yake cewa wai laysa al'ajab min najin kaifa naja إنما العجب ليس العجب من هالك كيف هلك إنما العجب من ناج كيف نجا in kaga halakakke ya halaka to wannan halakarsa ba abun mamaki bane wanda ya kubuta daga halaka shine abun mamaki ya aka ya kubuta duk wannan matsalolin duk wannan shirkokin duk wannan bidiyoyi duk wannan hanyoyin shigar da shirka da kokonto da bidiya a zuciyar mutum kuma ya tsira to abun mamaki ne amma wanda ya halaka shi dama ba abun mamaki bane wanda Allah ya shirya da shi ne sai ya shiryu wanda Allah ya batar da shi kuma sai ta zama a bace sai ta zama a bace amma in ba bacewa ta basira ba ya za a ce ga Allah kuma ka saki Allah ka kama wani kaddara ma wani zai matsar da kai kusa da Allah sai ka ce maka ga hanyar da za ka isa zuwa ga Allah kai tsaye yanzu gwamna ya zo ya ganka ya ce ina neman ka kai tsaye gwamna yana neman ka sai ka ce a ni na fi gane in zan je wajen gwamna in bi ta hanyar protocol saboda haka sai na bi ta sakataren gwamnati na bi ta kwamishina kaza na bi ta kwamishina kaza yanzu me ka daukar mu kanka dogon layi kafin ka isa za a dau dogon zango walillahi almasalu a'la balle Allah ya ce ina neman ka roke ni in baka kai tsaye sai ka ce a'a Allah ni ba na so ka bani kai tsaye sai na bi ta hanyar wani tukunna in ka ba ma wani sai ya bani wannan babu rashin hankali a ciki shi sa ko addu'an da mutane suke yi kullum na gaya mana kuskure ne mutum ka ji ya ce wai Allah ya baku ku bamu wannan kuskure ne Allah ya ba su su baka jama'a wannan kuskure ne a babin addu'a kai ka roƙi Allah Allah ya baku ya bamu Allah ya bamu kowa amma sai na jira Allah ya baka tukunna kai ka bani shi Allah ka san ka san ya tashi bayarwa baya lissafi dan adam fa ina lissafi to yanda Allah ya baka ba lissafi ni ma ya bani ba lissafi amma in jira ya baka ka san mun ka ai bai bayi a ce maka duga kuna a gaban shugaban kasa shugaban kasa ya ce to zan baku miliyan goma goma sai ka ce a ka ba mu wannan miliyan ashirin din ya ga dama in ya so shi sai ya bani cikin abin da ka ba shi wannan ba ka yi rashin hankali ba ba a cewa Allah ya ba mu ba ku Allah ya ba ku ku ba mu Allah ya ba ba kowa rabansa baka ji mutum ya ce wai Allah ya ba wa masu ba mu su waye masu bayarwa Allah shine mai bayarwa Allah shine al-mu'ti shine al-mani' shine mai bayarwa shine mai hanawa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at annabi kullun yayi sallah yana wannan addu'a yana ce Allah in ka bayar ba mai hanawa in ka hana ba mai bayarwa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abinda Allah ya bude mu mutane na rahama ba wanda yake rike wanda Allah ya rike kuma ba wanda yake saki ba wanda yake saki in Allah ya rike ba wanda yake rike in Allah ya sako dan ka roki Allah ya baka in Allah ya sako maka kowa ya matsa kai ka karba daga wajen Allah kai tsaye kai tsaye Allah ya baka amma ba sai ka bi ta hanyar wasu ba to balle har a je gaban maganan ceto a gaban Allah kuma wani ya ce wai zai kama wani wai wani wai shi zai cece shi a gaban Allah ran tashin alkiyama wannan ai akwai tajarrui da nuna karfin hali da nuna yin rashin kunya ma ubangiji a nan mun karanta a cikin bayanin da aka wa kan salatul fati a jawahirul ma'ani ya ce duk wanda ya salatul fati in bai shiga aljanna ba ya ce kuma wuyan wanda ya kawo salatul fati din a gaban Allah wai ya ci kuma wuyansa a gaban Allah to kaga nan ɗayan biyu ne fa ko dai a yadda salatin nan ba na annabi bane dan mu salatul ibrahimiya da annabi yace ayi mu ba ma mako kwantan zamu shiga aljanna kan shi ko ba zamu shiga ba muna da yakinin wanda ya salatul ibrahimiya bi iznillah zai shiga aljanna ba sai an je batun in ka je an ce in baka samu baka ce kuma wuyata to akwai shakka kenan akwai kokonto saboda haka ko dai ka yadda salatin nan ba na annabi bane kana kokonto ko kuma in ka ce salatin na annabi ne to wannan kuma linzami ya fi karfin bakin kaza in dai ka ce salatin na annabi ne kuma ka ce duk wanda ya bai shiga aljanna ba ya ce kuma wuyan mai salatin a gaban Allah to wannan dai magana dai ba za a ji ta bakin mu ba amma dai kan kaga a ce maka yanzu wai wannan kaga wannan gaibu ne gaibu ne wannan wasa da hankali ne ga annabi nan ya baka yadda zaka tafi aljannan kai tsaye wannan kuma ya gaya maka in kai baka samu baka ci kuma wuya na a gaban Allah balle a je maka tatsuniyar wanda zai kwashi mutane kai su aljanna ba tare da Allah ya sani ba haba jama'a to ko bodan Najeriya ne aka sa custom ai sai dai su take ka kawai sai dai sake ka ko bodar najeriya yanzu aka rufe ta aka sa jami'an tsaro akan bodar wace hanya za ka bi ka tsallake ba su gano ka ba ba kamo mutum suke yi sun kawo mutum a ba su cin hanci su sake shi ba amma don kamowa kan dai sun kamo ka to a bakin boda ma baka yi su magulin ba an kama ka wallantana a bakin shiga aljanna inda mala'iku ke gadi ka zo ka shiga wai duk ba a kama ka ba wannan ayi labari ne wannan tatsuniya ce tatsuniya ce shafa labari shuni saboda haka duk abin da mutum zai yi to in dai tsakaninka da Allah ne to ba a sa wata ba a sa wani a matsayin wasiƙa kai tsaye alaka tsakaninka da Allah kai abid ne Allah ma'bud ne kai mai bauta ne Allah abin bauta ne kai makhluq ne Allah khaliq ne kai abin halitta ne Allah kuma shine mai halitta saboda haka kai kai ne al-ma'mur Allah shine al-amir Allah shine mai baka mai baka umarni kai kuma karban umarni kake daga wajen Allah saboda haka kai tsakaninka da Allah alaka ce ta bawa da mahalicci ta mai bauta da abin bauta amma babu wani wasuɗa tsakanin mutum da ubangiji wannan ita ce matsala ta farko wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai mun karanta matanin idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan farkon sharhi insha Allah tabaaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tabbatar da mu akan akida ta gari ya tsare mu daga shirka ya tabbatar da mu akan tauhidi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh